إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haduwar mu a markazu ahlus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha hudu ga wata na Rajab hijira shekarar 438 wanda ya dace da sha ɗaya ga wata na hudu shekara 2017 Allah mana jagoranci yau insha Allah za mu yi darasi na 101 a cikin littayi alwajiz fi fiƙi sunnati wal kitabil aziz a sati da ya gabata darasin mana ɗari darasin cikon ɗari muna cikin mas'alar annazar ilil makhatuba dibar wadda za ka arama za mu tashi hadisi kina a sati da ya gabata mun karanta hadisi na muhammad bin masalama wanda yake ba da labarin ya nemi arman wata mace sai yake ɓoyewa don ya kalle ta sai a cikin kenan garka ta dabinai yake labewa yadda ba ta gano ba iya ganinta sai wani karab ya gamu da shi a kai sahabi guda kai sahabin manzan salama kuma kana kallon mace kana labiya kana kallon mace a nan sai yake ba shi dalilin shi na hakan cewa ya ji da kunnen shi ba labari ya ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan allah ya jewa wani neman arman wata a cikin zuciyar shi to babu lahi ya dibi wannan mata ken dai da samu ka kalle ta dan hautarwa ka ce ka diba abin da zai ja ka wajen ka arme ta kenan ka diba inda zai ja ka ma arman ta arwa ya tarwatarwa da ba kenan wannan shine karshen karatunmu na sati da ya gabata in shi kenan sai makaranta hadisi ce wa anil mughira bin shu'ba قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما وانا رواية إمام الترمذي يا زود رواية kuma da yaman sun da abin da yin ganzin dama mugaza bin shuba ke cewa na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam na ba shi labarin wata mace da nake cikin neman armanta sai ce mun koma mana ka je ka dibe ta da kyau ka dibe ta da kyau kenan ka san abin da ka arma kaga ba arma cikin duhu ka je ka dibe ta saboda mace yin hakan ka dibe ta kenan ta so ta dira zuciya ka ka arma karama abin da kake so fa innahu ajdaru an yudama bainakuma yin hakan ka je ka dibe ta in ta dira ranka karama yayi ba da damar tsammanin ku dawwama na arman ku dawwama ya jima wata ruwa wani cikin ansar ya bani wani labarin ya ga wancan iya armi ya je ya yi magana armi ya ce a'a koma ka dibe ta ansar akwai na ba idan ansar koma ka sake dibata da kyau kaga in ta maka dole ya karantar da mu dibar wadda za ka arama ba lahi ba ne amma Allah subhanahu wata'ala shi masanin gaiba ne ba ya wadara Allah kai kana ne kun da ne kun kalle ta kurin ka ji daɗin ka ka ce ai da mutum na tana kallon mutum za a arama ana ne wanda a tsakani ga Allah a ranka kana da aramanta can baruwa da makaranta iza alqallahu fi qalbi mar'in in Allah ya ji wa kana a zuciyarka da gaske akwai san arman to wannan idan ka dibi mace da wani manuwa don ta dira ranka haka ka ce ka dibi ma abin zai sa ka arme ta ko akwai dalilin da wani arman mace ka dibi abin sa zai jayo hankalin ka arme ta ka dibi ka ga an akwai kenan abin da ya ja hankalin ka ta dira ranka ka arma wanda karanta da mu dai ba arman wanda ma'ana ba su ana arme abin da kasan zuciya ka ta yaba da abu ne na sha'awa na mu'amala iya bukatar so gaskiyar magana sai kuma babi na alkhitba yanzu maganar khitba kenan neman arme shine khitba neman arme akwai wata khutba ta ba ita bane khitba sunanta ta neman arme yace alkhitba هي طلب الزواج من المرأة بالوسيلة المعروفة بين الناس يتي فإن حصلت الموافقة فهي مجرد وعد بالزواج لا يحل لخاطب بها شيء من المخطوبة بل تزل أجنبية عنه حتى يعقد عليها yace ita khitba neman arme ne neman arman mace ne talabar zuwaji min man'atin shine neman arman mace bil wasilatil ma'rufati bin nas da wata hanyar da a cikin mutane an san haka ake neman arme a wannan al'umma hanyar irin kuletin aka saba yi wani ake turawa yanzu za a yi dai kuna a kwatanta wani ya samunci wanda shi kira da da ana kiran shi beko da ana kiran shi khidba da beko wani iya san wanci shine beko a Hausa wanda ai aka juya abin ya zama wani abu daban beko asalin beko kurin gabatar da neman arme na wani ga wanci ko su sani su bada muwafaka haka ake beko a da kurin dai alƙawari ne eh wani ya ga wanci iya so ya aya za a bashi ne za a bashi haka ne asalin beko mutum guda daya kurin aka tura ma kurin tambaya ce yanzu ya ga taron da ake wajen bekon ya yi ma nama a wani wuri to wani abu ne zamu ne ka abu to wannan shine khitaba kurin yace shi me khitaba neman arman mace bil wasilatil ma'rufati bin nas da hanya wadda aka santa a wajen mutane fa in hasalatil muwafaqatu fahiyar mujarar wa'adi da zawaji in har aka samu muwafaka kai suka amince eh wane ya ga wancan iya su eh za a bashi to yanzu kenan an samu kenan muwafaka an yarda da neman armawanci za a bashi shine muwafaka to wannan yanzu kenan aka samu wannan muwafaka to yanzu kenan wannan alkawari ne kurin alkawari ne kadai ba arme bane mujarar wa'adi da kurin mujarar wa'adi ne kadai za a yi ba a yi ba don haka tun da alkawali ne kadai la hillu li khatibin biya shi'ibin makhatuba ken bai halittar li khatib biya wanda yake neman an wannan mata bai halittar wani abu bai halitta ba gare shi daga wannan wanda yake neman arme babu wani abu nata da ya halitta irin yadda mata take halitta gare ka bal tazullu ajnabatun anhu tana nan wanda ba matsayin matar shi ba kamar ko ta mace da ba matar shi ba tana na ajiyar biya hatta ya ƙi da alaiya sai an zo an ƙulla a rama me za mu ga kalmar me kalmar ta akarkin za mu babban shi gaba wannan shi ne kenan kamata a san da maganar khidba ita ce neman arme kudin ta hanyar da aka sani an aka yi wani kaza an san neman armon ceki an amince ko ba amince ba to yakan yi an zo an yi wani alkawali na za a bawa ne sadakin aka har bada aka ajiye na ajiya ce sadaki na ajiya ce ko ko dai magana ce aka yi ayya wani kutso kai to wani magana ce za a magana kanta wala hindu lil muslimin an yakhutuba ala khitabati akhi li qawli ibn umar radiyallahu anhuma naha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam an yabi'a ba'dukum ala bay ba'd ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب وأن رواية إمام إمام البخاري يروته حكى إمام النسائي أبن ذكي حديث عبد الله بن عمر كبار الأباري ينأتشوا النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا ɗayanku ya yi ciniki a kan cinikin ɗan uwan shi nan inda wani ya saya kai ka zo ba tare da an ce ba ana cikin tattamina kuma zaka tun na kara maka kurin na saya jika goma bice bice da baka ce sha daya a in ya ce ya sallama shi zaka yi an an ya ba da muwafaka kana maka shiga kai ka kara mu misali ce goma ka gudun to ni ga sha daya nan abin da ya zama zahirin abin yayi magana kurin an samu na ce zata raka na ta kara ba ce zata raka na ta kara ba an samu yarjejeniya kusan za a kula cinikin jaka goma ya ce na yarda kahin ya hudu a cikin kullu ba tun da cikin ba ba da hafi kullu ba kulla ciniki ba da amsa ne to yayi magana kai kiran ka ka shigo mai kai kari an hana haka wala ya khatubu rajulu ala khitabati akhi hatta yatruka al khatib qablahu kuma kakka shiga neman arman wani ya shiga ka samu labari wane yana zuwa iya san yawanci ko da yawa na kai suna cikin hira ana tattauna kayan a yanke ta yawa kamar ce misali a tsiri ana iya cikin tattaunawa dai ta ya shiga arman dai baka san ba ya wasa kai ka so ko kai bai halitta ba ya ce hatta ta khatib sai shi mai neman arman wancan harko ya bari aw ya azana lahu khatib ko kuwa iyawa kai da barin wani ya samanci ana ta buga wazo an kasa daidaitawa kai wani ne wannan shi da barin kana cikiwa ba mun gushi da barin ka barin shiga ma iyawa shi bai samu damar shiga ba iya kwawace yake ya buga ya buga har zuba a cikin iya ce a ba ba har zuba a yanke ta ba iya ka samu labarin kuma kana so to kaji abu yau wani kai wani samu labarin kana son wancewa har zuba kuma shiru ya rabu gushi da ba ko eh to da ka barin neman alika gani mun da dama neman ganin jaraba gani ya ce ita kama gani shi ke naka ce ba laifi ba ne ba iyawa shi ya samu wa baka nan ka ayyuka rasa wani nan sai da wani ya zai doki kenan babu laifi in ya bari ko kuwa a bai barin ba ma iya jiran amsa ga amsa ta yi wani ba ba shi ba babu laifi ce kai ma jira gari tana shi iyawa hanzu shuru ba yanke ba babu laifi ka je ka shiga wannan damewa abu na hili mai matsalar yau misali za ka iya shiga mace ka mata ta maka tana son ka da komi amma yau sai wani mai mai ko shigo wanda ya hika kamar ka samun zai shi za ka shiga da ka shiga ba ta harka zai ko an gari inda ba kulla ba ka yi magana ka yi bula cikin magana kun tattamna ba kulla ba kai wani can ya tsanin wani mai mai ko zo wanda ya hika kama ka san ko shi kenan ka ture shi wani shi wannan haɓara da wuya kai shi kulliya da wuya da kulliya kai da wuya shi ka ta kullu kun kulla kai shi shi kuma a samu musulmi a samu kullun adawa wani iya ka adawa tsakanin mutane ka zo ka mai soke ka ga doke to kenan ya haƙuri kakka shiga hai he kaji ya bari ko kadan uzuri to wannan in shiga ita shiga ko a hansa ya bari nan da wata daya ko kwana zamu ina jira amsa ne dai kai da kamar hakuri kwana biyu in ban yi ba sai baka da maka shiga to Allah ya bar ta tamana balai bane yace wala hidu lahu khitabatul mu'taddatin min talaq raj'i li'annaha zawja kama la yajuzu at-tasarih bi khitabatil mu'taddatin min talaq ba'in aw fata zawj yace bai halitta ga mai neman arme ya nemi arman wata ke al-mu'tadda ma'ana mai idda mai idda min talaki raja'i saki raja'i kenan bai halitta mai saki raja'i sakin da ana iya komawa kenan miji yana da haƙƙin ya ce ya maida ta saki ɗaya ko saki biyu ya mata saki ɗaya tana ta ta misali kamar da take nan mu ne na aladun ban hiyawa da wuya take zama a gidanka an ba ta san addini da kyau ba don ta san addini kamar ta zama a gidanka ta idda to yi masu zuwa gidajensu daga ta je ta fara kwalliya ta fara bin gari ta fara labari kwaramniyar ta shiga nan he ya samu labari wancan mijin ta sakotawa eh ya bata ma takarda har takardarta ko da takarda ko da komi in saki ɗaya ne ko saki biyu ne bai halitta ko kutamce ko ake jirwani kaman wanka ba yi inda ake jirwani kaman wanka ba nan bane ba saki ɗaya saki biyu baka dama tana nan kaman ka je kawa matan mutane ce magana kaman ka je matan mutane kamar ta sinyal eh kamar ta dan alama kana santa shine ɗaya kuke dun za shi wajen iddar mai idda sake ɗaya sake biyu kamar mata mutum tana gida da kaga kamar ta alama kana santa shine khatarin shiga arman wadda aka ma sake ɗaya ko sake biyu ko kwatamcewa ko kwatamce da ake ba mata tana nan mata shi yace li annaha zawja domin wannan mata har yanzu mace ce ta arme na aladun mu kaga haka bane ba ai ta ce ma har yaman takarda har takarda ta wata waje take ta wani takarda ta ya bada kurin wani haƙƙi ne bai dama komai ya ƙarfi dama takarda an ƙare bai dama ya ce mai ta ko da takarda ko ta ina takarda in dai miji ya ce na mai da ki a cikin zaman idda bata kare ba biki jini uku ba miji uku ce ba biki wata uku ba mata uku ce ba ya ce na mai da matata shikenan ba bukatar yardarta ko ta ubanta ko ta uwarta sabanin al'adunmu na nan uban zai ce haba ba kawai ta ba an kare ko ta ce an kare ya mata koma ba ba komai ai ya zo da neman koma wance mun hana shi ba ku da haƙƙi Allah ce ubulatu hunna haqqu bi Allah Allah nasin Qur'ani ubulatu hunna haqqu bi fi zalika ubulatu hunna haqqu bi fi zalika ma mazan mata mazan su ke da haƙƙi mai da suke da nasin Qur'ani ne kiran ba uba ba uba yana iya hanawa kai baka iya ce mai baka da shi ko da barbara ko ta amma an ka bani annan kuma ka maka ce ka hana ni bayan na ce da mai da taka tana mata ta ce za su keta sake daya sake biyu kurin in dai na ci tuwon wasawa na ga ya kamata kurin damin zuciya ce ta na huce ya ce na mai da matata wannan inda za ta zama na a gidansu tana na mata arme ina samu wani ya zo don kaba yanzu ke a zo arma mata wani ka arma ta mutane na ke nan ke nan nasiha ce ga masu arman zauro in za ka arman zawara duk mai arman zawara bincika wallahi don na kwarai akwai jabal a na kasashenmu duk mai arman zaura bintaka wani saki ne aka yi ya alakata da mutan sai ya saki ya dangana ko akwai magana nuna ya bukata da abu da yawa zaka yi maka anami da akwai masu da sai su dangana shi an ce ba bashi kuma ya yi ya ce ba bashi kai dangana ana na ko hewa ne hutu ya ayar ma mushi kaga wannan ayar maka anami ne ana na ana zaman zan Allah kiyaye kin dan haka ayi hankali ayi hattara bai halitta ka arami matar ka yi ka shigar armin matar da aka sake sake raja'i tana nan mata kama la yajuz tasrih bi khidmat al mu'tada min talaq ba in aw fata zawjin kamar yanda bai halitta ka yi bayani koro koro karara a hili na neman armin mace mai idda ta mutuwa ka mai idda ta talaqin ba'in talaqin ba'in shine sakin da ba komi sakin da ba komi misali kama sake uku ko kuwa mijin ta miliyan ko kuwa irin sakin makaca sakin hul'i ka mace duk da mace hul'i bai da mai ce milata hul'i ne kai ta ba kudinka a nan baka da haƙƙin komi ka gama yawo shi kenan kama kashe layi yayin ta amince to ku irin irin kenan saki da ba a kome ko shi a ba kome ko duk da shi ba wannan yana haƙƙi na bashi na kome shi na hul'i yana iya cewa ina iya sabon arme a yi sabon arme a babashi ba ma ba nan ba komai bane ba kuma armen sabo kenan misali matar da aka masa ki uku baka dama ka ce ta wani wancan za a arme kiwa ita an baka dama da matar da aka masa ki uku da wanda mutum zai mutu ita ce ake jirwayi da kaman wanka wallahi ina bukatar arme wallahi ina san kari an kai mai biyu ne ina san kari wallahi ko kuma sarmayi ne ya ga tana kwalkwale ce to ni na san mun na kwarewa haka kusan mai ma'aikata wata bazaware tana kwariya kamar ta budurwa ce ma za ka ikana kai ma za ka iya manan kwariya yau da gaskiya duk da bin arewa wallahi ina bukatar manan kwariya wallahi ka ta samu da ke ne da ka ta kana bukatar manan kwariya ta samu da ke ne kai kuma sanar mai ne ko ko kai sai kari ko ko ina samu ta kasa misali ka samu ta doguwa ce ko gajera sai ina ina samu ta gajera iri kaza sai da na amma wallahi ko na samu ta kaza haka dai ake yi kalmomi ne na wanda za a kwatanta dai kana cikin takara amma ba wato a gidi karara eh kenan wannan ba laihi cikin magabata su kan haka na ahili na kwatanta kwatanta matsayin kama ko ni kaza kaza kaza kaza ina samu ci wannan dai in dai baka ce kirge ina so ba ko ka dan ko ka kama ka dan alheri da wannan gashi wannan an an dan cewa ne an sai sabili dan gudun gashewa ka ba ta dole ba laifi duk abin da na kwatance ne kirkiri ne ba a yi kurin kirkiri ne ba a yi shi ne kurin amma duk hanya ta kwatanta kana cikin layi ta kara kana iya yi amma a hili ne ba ka yi ko da kenan saki daya saki uku ko mijinta ya mutu duk wannan ba a masa bai magana a hili karara ya ce wala ba sa fit ta'rid amma babu laihi a yi dan kenan jirwai da kaman wankan shi mana ya yi shi liƙaunin layi ta'ala wala juna alaikum fi ma'aratum mirkita bin sa kai wala juna alaikum babu laihi a kanku fi ma arattun bi mirkita bin sa babu laihi cikin abin da kuka gabatar da shi na neman araman mata aradtum ake shi kenan ta shi kenan ta'rid kenan kenan kwatantawa zuwa kamar wanka awa karantum fi anfusikum kenan ko kai jirwaye ne kamar wanka babu ne ko ka sa a ranka zaka aramu wancin ta kare kaga nan kenan har saka ma dabarun tunanin mata wane tana ba ta kaida ka shigar da ma'aramanta ba za a manta bai dace ba ba za ta gidan wane ko a ranka ka boye ba kai ba ta mata mata mutane har yanzu kake wani tunanin sha'awa kanta tana na mata mutane kenan ko ta sarihi babu laihi kai ta sarihi ko ka sa a ranka a wanci amma a hili karara ba a yi din ta yana manganu ne dai da ake neman arme to ga wanda ba a neman armansu wadda saki ana iya komai wannan ko kwatamce babu wadda ake wadda ake wadda ake kai wadda ake iya komai ba kwatamci ma ko kwatamce ba yi wadda ake wadda ba a komai ita ce ake kwatamce da kaman wanka ke ake jirwa da kaman wanka jirwa da kaman wanka na alama da kana sokoron wadda saki uku ne ko misali mijinta ya mutu to yaya ake kulla arma yanzu a can ya gaya maka can hidima kurin magana ce ina so na gani ina so hanyar gabatar da kanka cikin takara shiga takara ce a takaice hidima kana takara arme ya ce akadun nika kulla arme yayi ne kulla arme wa rukunahu rukunai na akad shine al-ijab wal qabul amsa badawa da karba da yanzu za a gano an baka arman ka karba shine hakat al-ijab badawa wal qabul karba na arma maka an bashi arman yace na karba ko na karba mushi nan da akan samu matsala ya kamata a gyara su daga daga daga lattijo ya zo amsa armi shi kar iya malami amma bai saba ne malami littafi da iya tare mabai sama ake da malami ko zai zo muna da mai iri iri na iri na mutum iri an ba ku irin mun amsa na ɗaya ba shi bane mijin ba ba shi bane mijin ba kun ba iri bai kirman hajji a da mutumin wa kake nema a mutum wata mata ce ke nema duk ba wurin bayan a ciki ba a ce wancan ce ba kun baka ce a hili kamata a hili karar a hili mun zo neman arman wanci kuma ka'ida kai turo ka aka yi maki wajen tura ake ko to kamata wanda aka tura amsa arme ya ce wane ya turo ni ko na zo a mama wane a mama wane a wanci shi wali da ko babanta ya ce na ba shi ka ce na amsa mishi ba ka amsa ba ya ta suke na masa ba ka ka ba ba kai ba ka ba da ka amsa sai abu da ya kamata a gyara shi an kace na baka kace na amsa to haka ba akwai matsala kai kai maka nan kai kai maka ba to haka ba kaida ai ba hili ka zo neman arame mun zo wani na mai to neman arman da ya kuwanci wanci yawa gida akwai mata akwai da dama akwai zauru akwai mata wanci an san ta kenan kuma an bashi wanci ka ce na amsa mishi shine ijabul qabul an baka ka amsa wannan ko da ba da ka mishi an ba shi daga bace amsa ko ba naka ba illa sa mishi dukkan wannan shine al-ijab wal qabul kenan badawa da karba sai yake cewa wa yushtaratu li sihhatihi to shi wannan al-ijab wal qabul badawa da karba sharadi ne kayan su inganta a yarda an baka ka karba almek karba akwai sharaɗi wanda he da shi wannan badawa da karɓa take zamantowa ta hakika izinin wali ayyawa ka zo kai kabba an ce da kwanar jiwa ta merta alfuduli akwai alfuduli mai alfuduli ko mai da ruwanka kuna kabba zo ce na maɗa yawa ne kuna shi biya da ba akwai alfuduli ta alfuduli da kara alfuduli masu kabba akwai zubin gaba kuna da iyakka ai na bada ta wace gaba da a ba kawo sabani ba wai wai gawo gon gaba buga ce koya ba da ita a ba kawo wulinta ba dole yana shawar wulinta kenan shi sai ke cewa wannan karba da badawa take yi duk da malamai na cewa in aka sami irin wannan mayan kafa a cikin an wako abu kai daga baya an walin ya ce ya confirmi eh abin da ya wani na yarda shikenan amma a samu tabbaci ga wali ya ce ya yarda abin da wani na bada amma haka kaɗai mai wa kenan ya zamanto da uzurin wali kenan shi da kanshi ne ko ba wani damar kenan wali kenan dan mace a nan wali zaka wali ɗaya ne namiji ba shi da wali armi namiji bai bukatar wali mace take bukatar wali mace take bukatar wali namiji din da yake armi ko a saman jirgi aka ga wata gyara kuna ta yi a cikin jirgi ne nake a za a kuna ake agogon sha biyu a cikin jirgi ko daga nan sun zaka cana daga nigeria ko nigeria ko kawo sha biyu ke a cikin jirgi ba sauka ba tun da sai kun ta yi hamu garba kuna saman jirgi ba sauka ba a jirgi wani cikin fami sai kaga wata da ɗiye shi wanda da ɗiye shi ka ce kana su wuce ya baka sai ka ce ya baka sai ka ce ka amsa kuma da me yayi eh a jirgi kuna kasa kuna kuna sai ya wuce otar gurin arme yayi namiji din da ke arme in ya zo kai ba kai ba labari ne in ya so me zo me so mai kyale can ta ayu ma ce ya ya ya waje aure kaza fa eh iyar mashi ya kuma namiji ne mace ce take bukata yadda wali dole ne ma ko ta wali da wali ma namiji da ko ina rabi sai ka magana wali aka ce ba ta wali ne wali ko da yani wali biya ce wali ɗaya ne na mace na mace kenan mai matar ya yarda da cewa an ba da shi waliyin matar ya kawo nassin ƙurani ƙada ta'ala fa'anki hunna bi izin alihin Allah ce ku arme su mana ku armar da su da uzinin iyalansu Allah ce ke da uzinin iyalansu da sa'i ba ayat 25 bayan wannan aya ya kawo ruwaya wadda imam abu dawud turmuzi ibn majah sun kawo ruwaya yake cewa na aisha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma mar'atin lam yunkiha alwali fa nikahuha batil fa nikahuha batil fa nikahuha batil fa in asabaha falaha mahruha bima asaba minha fa in sajaru فالسلطان ولي من لا ولي له a aisha giban labarin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayu ma maratin lamin kiha wali duk matar da duk matar da ba waliyinta bane ba ya armar da ita wani dan kabba ne ko gwada isa ya armar da ita manzan Allah ya ce fa nikahuha batil armanta banza ne shirme ne don ƙarshen abin ya da su uku fannikawa ba da almanta lalatacce arme ne fannikawa ba da almanta lalatacce arme ne duk matar da aka armar da bawulin ta ba da ta ba wannan magana ce ta manzan da Allah ya ku kuma na zo na ta hira da ta hira mata ta baka wahala da ra'ayi wannan ce kaza wannan ce kaza manzan Allah ce duk matar da ka arama babu wani arme ba ne wani manzan Allah ce yace fa ina sabaha in aka yi irin wannan arme ya wani kaba ya zo ba da babu wali sai daga baya bai wali ya ce bai da ba to za ka ba ta maharuwa za ka ba ta sadaki duk da haka ne dalilin kafin kare ta bi ma sami na fa'in sajaru mana idan aka samu rigima waye mana akan armar da ita ni zan bada a nan inda babu wali kowa ki ce shi ya kamata ya bada dan ka sai ba zama almai ko inda ba ta bai wata wali ya danki na kusa ana rigima wanda kamata wanda kamata dan uba da tarki ma dai to ana ce fa sultan wali man la wali lahu sultan kinan shi ma sarki ko shugaba wali wanda ba shi da wali kai ma mai wali ba bai za kun kun sarki ce aushe ya kun ya ba wani ai haka na kurin shugaba ce ya kai amshi ya ba wani dan shi ya shugaba baiwa inda babu wali ne a nan ana rikici tsakanin makusanta ya amince shi ya bada inda babu wali wannan shi ne hujjar ayar ƙur'ani fa'yanki huna bi izina alihin da wannan hadisi shaita kenan duk arman da aka yi babu wali arme ne na banza lalataccen arme sai huduru shuhud wannan kenan magana ta muna makan magana alaƙat ƙulla arme ka hanyar tabbata da uzurin wali kuma da huduru shuhud to shaidu sun shaida sun halarci da aka ce wane ya ba wane wance ya karba ga wanda suka shaida an yi a gabansu shi ne magana halartar shaidu akan wannan akalkin da aka yi ba ci akwai mubi mun yi ina ga akwai wata baiwa Allah da wani yau dara don kan take ga mun abin da ya wakana tana ga da irin masu kama addini ne akwai addini tare da su sai ce mata to su a can kasar su su laraba ne su ana iya ni da ke kurin ce zawaji duki ma na an zawaji duki a ta ce zawaji duka na fuski ce kabar kabirtu wadda kayan su ta ce na amara ce na karɓa kuma gwamnati amma mallaka gaban Allah wallah da shaida wai zai haka suke yarwa wani iya kasar su ce mata zai ce ke na ka ɗauke mata kuma Allah ke shaida shi ke nan ta zama ta shi ta ce wallahi haka ya mata kuma ta yarda in ya zo hira ka ba arman ba in ya zo hira a ba su ɗaki a ba su kewaye yanzu kewayen su a nan yake mamala da ta kan wannan mas'ala wai ya aimata a gaban Allah Allah shaida irin na lalace gaban Allah shaida kan zina kana zina dan yaudara da mutane dan adam kuma musulmi ne da kiyaye to kenan dole a samu halartar shaidu sun shaida na wani an ba shi wanci an aisha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la nikah illa bi waliyin wa shahidai adal kaji a wannan ruwaya wadda ibn majah haka imam bahaki haka ibn hibban dan sun da ruwaya cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce la nikala bi babu arne illa bi waliyin wa shahidai adala sai da wali ga wali guda ne wa shahidai shaidu biyu adalan adalai shaidu biyu kenan wali daya shaidu biyu ake bukata wannan suka shaida shi ke almai zama arme amma sharaɗi ne ba arme bai zama arme da wannan matsalaci wannan hujjoji ne na cewa dole he da wali arme zai zama arme shi ke nan wannan magana ta ƙare ta akad yanzu ga shi ne kullawal ko kwanci kullawa ci kullawa kullawa dai an ba shi amsa ko ba ka kullawa ka ce da an ba wa ne wance ya amsa shi ke nan shi ne akad kin bayan ce ba an kulla kin da hausa in na samu na shi kenan wajibu isti'zan al-mar'ata qabla az-zawaj kuma dole dole ne wajibi kenan a nemi uzurin mace kahin a kulla mata arme wajibi ba musabi bane ba dole ne idza kana la nikaha illa bi waliyin fa innahu yajibu 'ala al-wali isti'zan man man fi wilayatihi min an-nisa qabla az-zawaj yace kasance ba arme da wali to shi kuma wali wajibi ne kan shi ya nemi uzinin wadda take cikin walicin shi a cikin mata wadda take ƙarshen shi ya nemi uzinin ta kabar zawaci kayan arme kayan ya armar da ita ya tambayi uzin tana so don haka ya ce wala yi juzu lahu ijibarul mar'ata ala zawaj illam tarda bai halin ma'ana za mu zama jama'a gidan magana cewa wajibcin istizan man an kabda zawaj maganar wajibcin neman uzinin mace kahin a kulla mata arme wajibi a tambaye ta nan duk wanda ke ace wali duk wanda misali uba iya nan da bai an ce bangaren asaba bangaren dangin uba wanda ya kusa shi shi ne walinta wanda ya kusa iya na wani bai misali uba iya nan ɗa ba zai ba magana kenan haka mai kusa da ita ɗa iya nan ko kasa da shi wanda kenan ilan samun saɓan tsakanin ƙane da magana ga uba da ɗa amma uba shi ne ban da wani na yake gudun a takaice da magana kurin ɓangaren uba suke walici kuma wanda ya kusa shi ne a haƙ wannan kuma ne zama kanshi kenan shi wali wajibi ne ya zama to ya nemi uzinin wannan mata da zai bada wala ya juzu lau ijibar mara ta da lam tarda bai halitta gare uba ga wali ya tilasta ma mace arman wanda ba tarda ba kawai da shi aka tawo halakar ta bakan kwala musulunci bai da man dole ba ba sai tura sun kafa kungiya suna ta abu ana suka musulunci ba da cewa a musulunci bai da man dole babu arman dole a musulunci babu ci ba na bada da man kawo kungiya ta a musulunci bai da bai da shi ba ya ce bai yarda halitta a tilasa mace wanda ba ta yarda tarama ba fa in aqada alaiha wa hiya ghairu radiyatin fala fala fasakul aqd idan kuwa aka samu aka san haka ya arma mata wanda ba ta yarda ba falaha fasakul aqd tana da haƙƙin a warware wannan armar da kulla mata sai ba ta yarda ba ta so tana da haƙƙi a warware armar a gaban shari'a kun duk wannan yawan kamar zan gudu muka ce muka alhamdulillah fikin magabata ba abin da kun hira kuna cikin hira da abin da ya gama ya kama hujja ba kuna ce ba kun kaza ana yi ba a yi ana yi ba a yi kun kasa ma daga na bugan tautu ga magana ga hujja wannan magana da ya hudi ta cewa ba armada da head uzun head uzuninta ruwa ce da imam bukhari ya rutu muslim ya kawo da sauran wurare suna abi dawud tirmizi haka ibnu majah da imam nasai kan ba bukhari muslim dukkan wannan guda hudu sun kawo suna arba bukhari ya kawo muslim ya kawo haka suna arba kenan abu dawud nasai tirmizi ibnu majah sun kawo ruwaya yace an abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala لا تنكح العين حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسقط فإذنها سماتها ونوري yace abu hurairah ke ba labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tunkala ayyum hatta tustamar ba a armar da zawara sai an yi jiran umarninta a arma muke wani iya sanki a yi ta ce a yi walatun kalu fikira ta tusta azan ba a armar da budurwa sai an nemi uzuninta nan shi mutane suke gamashin gane ma'anan maganar ya su ɗauka kene ta zawara ta tusta amar kene ta ta rumuni ita kun budurwa kurin a nemi uzuninta kene kama abu daban ne abinda ake ni ban mace budurwa zawara ita zawara sai ta bayani karara ina so ba na so don mace dan uwan da ce da hankalinta da komi sai ta bi amma ita ta budurwa tana kumiya budurwa tana da kumiya shi sai aka ba ta dama ita ma ana neman uzuninta amma ta ita uzuninta ta yi shuru kina sa za a rama maka wane kina san wane sai ta kyale kenan alama ce ba ya ce a hikim ina so ba na so dan tana da kumiya magana budurwa ya ka ba ta dama in ta yi shuru kenan tana so amma wannan iya buƙatar karantarwa ta sa addini da mutum shari'a mutum mutum shari'a ba ya ta kai da so iya ta kai da so mutum ta kai da so haka ana yi wani ta san a shari'ance ta san da musulmi ta san da haka ta san da cewa an ta kai sa wani ta kyale so ne to ya ta kyala kenan tana so amma ita bambanci tukun zaura ita ita a hili fulbalu a hili ina so ai ba maganar ta yi shiru ta kyale a a ba yarda ita zaura kaga anan aiki nan ba an ce ba ita budurwa ba a namu zuninta ko ita kuma wani an ba ta dama ba ta bayani ba kuna yin ta kyale shi ke tana so yin shirinta shi ne yardarta amma wadda ta san addini an karanta da su haka a musulunci shiru ne izinin budurwa kaga nan kenan dai a takaice kowanne kin ba a ce ba ka armar da mace ba ta so ko ce kwanu ba ce a namu zuninta eh a nan uzini sai da suka yi da annabi wani magana da musulun ta suka jara suru layi ya ne uzinin budurwa ita tun an ce mai ta bayani ta su tamar ya yi hijja an ta suku ta yi shuru in ta shuru kina san wane ya ta kyale shi ne uzinin ka bayan haka wannan shi ne wai hujjar cewa sai da yardarta wa ana khansa binta khudam al-ansariya wata ruwa khidam خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها وأن الرواية بخاري أكواك أبو داود أكواك بن ماجاك إمام النسائي ita wannan hamsa binta khudam tana cikin ansar babanta ya armar da ita ga wani wanda ba ta so asali na ga mijinta ya mutu ne a uhud akwai dan uwan mijinta ta kaso ta arama ya sake ya cikin armanta sai uban ya ba wani ita ya rasulullah ni na yi san amman dana na yi san onkulkin dana kai dan uwan mijinta kenan ta yi san da wannan baba na babban da su kuma annabi kuma farajin da annabi ya ce shi kenan armiya tashi armiya tashi wancan an tada wancan za a ba nan menene cewa kaga nan duk da cewa a nan ya kawo magana tana budurwa ne imam al-bukhari inda ya kawo wannan ruwaya babin da ya yi kuma ya yanke ta da wani wuri da ya kawo magana bai yanke ta ba ko ya kawo masa'ada kaza ya kawo masa'adar babin tarjamar da ya yi man zawaje bi natahu wa hiya karihatun fa nikahu mardud duk wanda ya armar da diye shi ba ta so arman shi za a turi za a maida bai ba ya kawo wannan ruwaya duk da ya kama kanan zaura ce duk hukuncin guda ne haka mutum zai cewa an kama kanan zaura amma amma na zai kama ita ma budurwai nasin mutu zaka wani nasin nasin budurwai yanzu dinnan zaura ce hili tana zaura ne to amma ba da an ce wai ita zaura ita kadai ce za mu ga budurwai ita ma ba a mata dole wannan ruwa kenan sai ka wata ruwa ta ibn majah wadda abu dawud da rubuta ibn majah wa an ibn abbas anna jariyatan bikran أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ke cewa wata mace ta zo da annabi sallallahu alaihi wasallama budurwa ce yarinya ce budurwa nan jariya ana ana babaya ba yarinya budurwa ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ta ba shi labarin anna a ba zawajaha wai kare babanta ya armar da ita ba ta so ya armar da ita ba ta so sai manzala ya ba ta zaɓi in gina so a tada a tada miki so kenan me ke an biyu baki ne ya tada shi ne magana kenan ta da wata ruwa an kawo ta ce a rasu layi na yi haka ne don in kwatanta ma uwaye maza su san ba su da haƙƙi kan wannan cinar da kenan nan karantarwa ce ta yi kaɗauka kana yi dole baka dole nan kenan yawa shi ne karantar da musulunci na maganar armar da ɗiya mata wani iya ɗauka kamar gama isa ce ya isa ne shi kamar shi kun sai yanke ta yi ba wani iya mata wannan mutum kyamar shari'a ta batsan shi za a yi zaman duniya cikin matsala ba an ce ba akwai abin mutum uba ki haƙi kan haƙi ta hudu cikin wannan wannan gaskiya wannan wannan bana bashi na haƙi ce baka badawa don kaga wannan halin wannan ka ce baka badawa kan haƙi ce baka badawa yakka amma nemo wani wani da bana bashi akwai da lilita zai saba ka haɗe ka ga wani ita ta kasance kuma bana bada ya rage nemo wani kenan kana iya hana wani amma baka isa kuma ta almon dole ta samu wani gun da bane da anemonin yanzu ya akwai wanda bai kawata ba kawashi da yaka ba kai kuma ka bashi kanin kanin kai ne kada sun sabon ba ka ba ka kada yaka nuri ba akwai nan bai kamata ba sa mata ba shi ne kenan ya kuma tana so ya yanya ce ba ta da hankali kai ka sa akwai dalili to na kana hana ka ba ka da baka bada amma maganar ka ce wani yake armu wani wannan shi ne baka da shi kana yi matsayi ka zagi eh wannan ya suke wancan amma a tambaye ta tana san shi annabi sallallahu alaihi wasallam hatta ya faɗi mata zai ba ali allan wace wai matsayin ali ko san matsayin ali amma ya mata hidda annabi iskota kina so dan uwan ali ya sa arminki to wannan magana ke ta amince ke ta amince ba a ta kurfi kenan hatta ce suka yi mata alkunya lokacin kunyan mata he suna cikin labulansu cikin alamun suke su a wancan zamanin kina san wane idan ta taɓa labulin tana so kenan shi ne almuhim kurin mata ba armar da mace dole in wani aka ce maganar arme ko san abu ne na mawadda da rahama da maganar mu'amala kyakkyawa alaka ana so duk daga an doke soyayya arme na matsala ba maganar abin da ake nema na ruhin rayuwa kyakkyawa cikin gida babu ita babu sakina kun me kai ci gaba ka ɗauki ɗiyar ka ɓata mata rayuwa don wannan har abu da bata ganin shi kyau har abu da bata ganin shi da ta zaman duniya zaman duniya ta baci zaman duniya na diya mace mai sha'awa na mashi ko ya bata sha'awa ka bata mata rayuwa kuma kai ma duk da tana haƙƙi ta bika kai abu da gana ma kai Allah Allah ya kama ka haƙƙi ne haƙƙi ne ko dan ka in kai zalunta Allah ya kama ka ko dan ka ka zalunta Allah ya kama ka zalunci ko dan ka ka zalunta Allah bai barin ka to zalunci yayi ka doki diyar ka sa rayuwa da bata so kuma ka kai ta aikin banza duk da yawa suke zina da yawa suke zina wallahi ba sa so da yake mun tambayoyi suna zama mata ba da wannan na labari ba da kan za su gaya maka matsalai sun ji sun shiga aikin banza ko suna kewa suna neman wancan suna suna sanar da shi suna gidan wani amma suna sanar da wancan wanda suke so wallahi wannan katin ne abin da gaya muku don da wancan abin suka suke sun suke wani haka mutane san da diyan ya kamata sana baka kamata kurum ka barta ta kawun daban amma ta ce batta so ka ce he kai nan kai uba ne kai kan kasa to sai matsala ce haka a kowaye maza masu wa ɗaya namiji kuka ce ɗanka kurum wancan zaka kama da yawa ne akwai masu ba maza maka kurum kama karya akwai an kama karya da maza kun sa ce kuka kara motsi yawanci ka kiya ce zai tsine maka eh zan tsine maka albarka ko ce ba zan kore zan kore uka wannan kore ta cutu mu Allah tana yi na yana ka kwana cikin wani har uka zan kora ci dole ne da shi Allah ta yi uce da kora kuma dole yarda dole yarda za a yi uce da shawa har gwada za a zama za a zama da zaman zaman da ruwa tsayi ba zaman na muwadda soya a takaice da kenan wa'annan hadisai sun karantar da mu da cewa a musulunci babu arman dole shine kurin ba na abu da bane kwaskwari ma nasi ne karara daga manzon da Allah ya ku sallallahu sai sai magana khutbatun nikah khutbatun na khutbatun nikah khutba da ake ta wajen abin da ake gabatarwa wajen kayan ayi ma'ana siga ta arme khutbatun nikah khutbar da ake yi wajen neman amsa da karba wa tustahabbu al-khutbatu bayna yadil aqd وهي التي تسمى خطبة الحاجة ولفظوها غش أنسو مستحب نبدول با أنسو أي خطبة كاهين أقول أرمي كاهين أي كربا دا أمسا وأي أنا متسونا خطبة الحاجة خطبة تبقى تبقى أن تبجرو قال لفظا وانا خطبة إن الحمد لله lalle godiya ta tabbata ga Allah na hamadu wa nasta'inu muna godiya ga Allah muna neman taimakon Allah wa nastaghfiru muna neman gafara ta Allah wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsari a wajen Allah ya kare mana sharrin rayukanmu wa min sayyiati a'malina Allah kare mu daga miyagun ayyukanmu man yahdihillahu fala mudilla lahu duk wanda Allah ya batar da shi wanda Allah ya shirye da shi ba mu batar da shi wa man yudlil fala hadiya la duk wanda Allah ya batar ba mai shirye da shi na a gyara da kyau man yahdihi Allah kace yahdihi Allah wa yahdihi Allah a yahdihi Allah yahdihi Allah ne yace wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ne abin bauta ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida muhammad bawan Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma bayan wa'annan mukaddama yake gabatar da fadar Allah subhanahu wataala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun sai ka gabatar da fadar Allah subhanahu wa Allah ke cewa ya ku masu imani wuji tsoron Allah haƙiƙanin tsoron Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun kadda ku mutu sai kuna musulmi kenan jin tsoron Allah iyaka bakin kokarin ka kace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halice ku daga rai guda shine adam wa khalaqa minha zawjaha daga jikin wannan ran guda ya kalla daga jikin ran wannan guda ya halatta mai matar shawa kenan wa batha min huma daga wannan ran biyu adam da matar shi kenan ya yada rijalan kathiran wani sa ya yada maza da mata ga sanan miliyan rika masu rai ma bayan suka mutu ba wanda za a gaba Allah shi ya wannan abin ya yada maza da mata masu yawa wattaqullah ku ji tsoron Allah allazi tasaluna bihi wal arham ake roƙonku don shi ka yi don Allah ka bari don Allah wala arhama ku ji tsoron yanki zumunta inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah ya zamanto mai kiyaye duk abin da kuke aikatawa wannan aya kun banta aya ta uku يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا كما إيماني كجزء وران الله كيوم مغانا مغانا تديدي تغسكيا يسره لكم أعمالكم الله زي جارا مكو أيوكمكو ويغفر لكم ذنوبكم زي غافر تامكو ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله وان دي داغا الله غا منزونا الله فقد فاز فوزا عظيما حقيقة يا ربوتا ربوتا مي جرما وان أيوي باين هكا أما بعد باين هكا فإن أصدق الحديث كتاب الله mahi gaskiya na magana littafin Allah ba ko ta kamata babu mahi gaskiya na magana littafin Allah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam he na karantarwa karantar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko akwai ta kamata babu yace wa sharral umuri muhdathatuha sharrin duk wani sharri mai sharrin al'amari annabi ce bai ce ba kaza zina shan giya ko wanda bai zo da lahi ne ko amma ce wanda ko ne sharri sharrin lumuri ce kaga akwai su zina su ƙarya su yi wa tirana amma annabi ya kama mai sharri ya ce mu da satuwa bida yan wa meye malamai ka ce shedan ya yi san bid'a a kasa Allah zama yawa mai zina iya shi ma mun damun sheki bai zo a gani ya ce iya kunne abin da ya kasa bari mai shan giya haka haka aikin manza dai iya boyewa bai zo a gani amma dan bid'a har alfahari yake iya bauta Allah har hakira yake ayi shine hadarin bid'a ita halaka ce alƙawarin azaba akan bid'a annabi ya magana tabbas akwai azabar Allah akan bid'a amma mai yin ta doka yake bautar Allah yake har iya ga abun abun a zo a gani ne har ma zai soki wanda bai wannan aiki ya tuba kenan shine hadarin dan bid'a zai mutu kan bid'a shine hadarin shi amma mai zina kan yi tuba ana mai nasiha kuma zai shi ba mun damun shi yake amma dan bid'a yake cikin zuwa har ya kuka har kuka ga yayi haka ya kuka tsoron Allah kukan Allah dina ne ya kuka haka ya kuka hada hawaye ya nutsu akan bata don ka kuka zama sana'a ne yin kuka shi ne addini ya kuka ga an ruban da kuka suke ba amma ba su ci muke ba su ci muke kuka suke amma addini ne kenan ba kuka ba ne ya zama addini kana kana kuka a'a ya zama to abin daidai shari'a ne to shine hadarin bid'a sannan mai sai da layin tasharrul umur ya ka bid'a dan hadari ne abu ne wanda manzo Allah duk kusan mai mamanci abin annabi kusan duk wani babban taro in yayi duk babban bayani ya kawo na kalmar dukkan bid'a bata ce dukkan bata wuta duk abin da ya kaka sai abu ne mai girman gaskiya muwa kullun na ake wasa da abin kana kamar abu ne koma kamar hira alisun da yan bid'a a yan wa bid'a kun ba wani malami cikin magabata malamai masu malamai malamai ne na ake ba malami daya cikin magabata wanda yake baka dama dama kan bid'a babu duk ɗan uwa kare littafi magabata ba mai goma bida don haɗarinta muna ce bata ce kuma a wuta kuma tun yaga ibada ce ke zai sami lada haibar duke shi kashe kudin shi shi sa ta yi haɗi akan komi sai manzo Allah mata suna sharrul umuri duk da karin zini anan ma bai kawo sunansa ba annabi kawo sunansa ba ya kama sunan bid'a wani mutum ya bana ce wai to wai a ina annabi ce bai ba a masu cutar mutane ya ce to ka ce bid'a ce a na akwai hadisi to kaga wannan wannan kwata mutum ne kidiban me kidiban me ne san mai addini ba yoyi dama ya annabi ya gani ya ce bid'a ce ta wani ce bid'a addini abu sunan addini manzo Allah bai ce ai ba sai annabi da annabi bai san shi ba bai san ta ba daga baya ce aka yi yanzu ka ce kama hadisi amma annabi bai gani bai san an yi ba kuma za ka ce kama hadisi shi daga jin haka sai mutum duk mai ce tambaya ka ce bid'a ce ce akwai hadisi to jahili ne ka karantar da shi kamar bayani abin da ce bid'a abin manzan Allah bai yi ba bai ga ba an ya kyale bayan ya huce wani kirkira kuma ce ka maka hadisi akan shi wannan shine hadarin hadarin bid'a sai ga hadisi yake ya ga addini yake shi kuma ya kan mata Allah kiyaye kenan maganar wannan yake cewa kinan wa sharral umuri muhdathatuha mai sharrin al'amura ita kirkire wanda aka sabon abu abinda aka fara daga baya bayan manzo ya koma ga Allah wani ya fara daga baya kuma yace wa kullu muhdathatin bid'a kajiwa shi dole wannan wannan mun ba mu da wani a ra'ayi wani malami duka wannan nassan hadisi ne abin da ya huto ne daga bakin sarkin masaduk mai gaskiya abin kaskantawa sallallahu alaihi wasallam don manzan Allah ke da magana hurcin da manzan Allah yayi wasu na kana wasu suna suka sun ta dukan bid'a wata ce waye kullum suna suka abun sun da abin kamar hira ce ta malami ko mai mukaddama an kai mukaddama ta ahlus sunna yanzu ka ahlus sunna suna mukaddama suna ta dukan bid'a wata ce a manzan Allah ne yi in ka suka shi ka suka mun ya shiga mai nama ciki shi yake da kalmai kullum kuma ke ta shi yayi ta kuma nan hadisi ne yace dukkan bid'a dukkan sabon abu wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a yace dukkan sabon mahi sharin al'amari kirkire yace kuma dukkan kirkire bid'a ce yace wa kullu bid'atin dalala duk shi shi ke shi ke magana yace dukkan bid'a bata ce kuma ce wa kullu dalalatin finar kuma dukkan bata wuta zai koma finar ga ruwaya wani bangaren cikin sai musulun wani cikin sai nasa'i nan ma ka koma ba cikin bulugu mana cikin babin juma'a ka gano magana nan ma ka tana magana juma'a ya kama kano magana da ruwan da komi kidan wa maganar hadarin bid'a a bane a hili Allah shirye da mu akan sunna mutum ya yan wallahi mutum ya wa imam Allah godiya a yau wannan duniya na tacce kada shirka da bid'a Allah ya fahimtar da kai addini ka fahimci addini akan tauhidi akan sunna zaka ma Allah godiya wallahi bai wace kaga mutum da ilimi qur'ani da hadisi ya tara amma iyanin dumudun cikin bid'a yayi ya halaka ya halakar da wani ya hana a gane gaskiya ana kira zuwa ga sunna shike faɗa sunna ya ce kun ce kaza na annabi kada shi zuwa wa hawa muhammad ma kike kun ce na annabi kada sa ku suna ga na annabi kada bai sa kuma malami da karatu gomi ka zauna ka san akwai rishin rabo ne tabbas akwai rishin rabo mutum zai ka faɗa an ce a tsaya a wadatu abin da manzan Allah ya kawo ya wadace mu ya ishe mu ka mutu iya faɗa iya cabi isa bayan an kawo kai mai ce na annabi ya ishe ka kai ne abin aibanta iya aibanta ka sunan shi na malami ka san kuna abin shirya ta Allah ce Allah shirya da mu in wai na ga a karatun namu bakin nan ya ka dawo sabon magana ce ta magana barka da arme lafazin da ake yi a musulunci na kamata mu tsaya insha Allah Allah kai musatan sama insha Allah mun zo sai mu dasa kan sabon babu insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها وانت وليها ومولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته